to ba wanda zai samu wannan sai wanda Allah ya wa alfarma ya rayu tare da annabi alaihi ya rayu lokacin da wahayi yake sauka matsalar ta sauka kuma an warware masa sannan daga cikin wannan ubangiji ya ce in za a fita yaƙi su fita ina nawa aka kada kuji aka busa dabur gaba ɗaya za su yi waje ana yin haka sai Allah ce ma kanil mu'minina la yanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin da'ifatu liyatafakkahu fi din wal yanzuru qawmahum idza raja'u ilayhi la'allahum yahzarun haka sai ayata so ka tayi musu tsari yace yaki wajibi ne ai amma yin wa'azi da gargadi da umarni ka aiki da hane game da aka shi ma farilla kifaya ce saboda ka me zai hana wata jama'ar in ta fita in za a yakin arabu in su su fita waɗansu zauna annabi su zauna a gida alisar su da koyan addini a guri wannan suka dawo sai su gaya musu ga abin da annabi alisar ya yi ga abin da ya ga shi kenan sai alherin ya zama wa'annan sun je sun ba da gudunmawa a can bangaren ilimi da wa'azi kuma ya tabbata kaga sai da qur'ani ya gina su aka ɗora su a wannan duk bai raye a wannan lokacin ba wannan abin ya tsere masa sai dai ya ji labari sun tsere kowa da wannan sannan su ne suka san abubuwan da ya sa ƙur'ani ya sauka an taɓa tafiya wani yaƙi wani sahabin annaba alaihissalamu sai ya kukan kura ya zabar dokinsa cikin abokan gaba sai suka dinga ce salatu لا تلقي لا تلقي بنفسك الى التهلكه لا تلقي بنفسك الى التهلكه yana suna gama saka sai Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu mai gidan dashi wanda ya sauki Annabi alaihi sai ya ce jama'a saurara yace mu akan mu wannan aya ta soka mu mutanen Madina mu muka taimaki musulunci muke ba da kuɗi muke komai daga musulunci ya karfi sai muka ci musulunci ba buƙatar taimakon mu sai muka rike aljihun mu sai Allah ya saukar da wannan la tulqu bi aidikum ila tahluka rike hannu ka daina wa addini hidima shine jefa halaka ba ba yaki ba to kaga su suka rayu akan wannan suka fitar da wannan sannan su ne suke da damar su yi tambaya akan abubuwan da ya wuce ruwanullahi alaihim wa'insu sun rayu kafin musulunci an yi shagiya an yi wane ne an yi menene waɗansu kafin hukuncin giya saukata sun rasu ma sai masu ran suka fara cato ya za a yi kenan sai ubangiji tuni ya saukar da aya yana ca da su babu wani laifi gare su ya zama takau wa amanu sun matakau wa asanu sun ba da gaskiya sun yi tsoron Allah sun yi imani ita wannan babu komai maganarsa ta wuce to sannan su ne wanda idan abu izo ba san hukuncinsa ba za su je gaban annabi alaihissalam kai tsaye su ce masa mai hukuncin kaza Allah ya ce yas'alunaka anil mahid suna tambaye ka dan zambaye suka ce mai hukuncin mahid ce yas'alunaka anil mahidi sai ce qul huwa azan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin nisaa'ukum harsul lakum fatu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum shikenan tambaya suka yi mahid abu uku ne a cikin kalmar mahi tana ɗauke da ma'ana uku tana ɗauke da ma'anar jinin da yake fitowa mahe tana nufin mahallin da jinin yake fitowa mahe tana nufin lokacin da jinin yake fita saboda hikima ƙur'ani sai aka da kalma da sai ta dunkule abun saboda haka kawai da ya tashi ba da ansa sai ba su ansa uku sai ce kul huwa azan kaga an ba da hukuncin jinin shi kansa cuta ce sannan fa a tazilin nisa a fil mahili nan kuma an faɗi lokacin sannan la ta hunna ko an faɗi mahallin kar a kusance saurari hatta yi hurna har sai sun yi tsarki za ta da harna fato hunna min haisu amarakumullah in suka yi tsarki an faɗi inda za a sa da su ba ta dubara ba tan a ƙara warware abin a tabbatar sai ce ne sa'ukun harsun lakum matan ku gona ce in aka bi su ta wancan muhallin ba shuka amma ga wannan gurin aka yi shuka ce za su haihu kuma za ku haihu shi kenan to su suka sami wannan hukunci sannan wani misali ana aisha radiyallahu anha ta ce annabi alaihi sai an yi wata tafiya da ita da shi alaihi da sahabbai aka je sai aka sauka a cikin sahara ana kiran gurin zatil jeshi ba sai ta nasa abun wuyanta ba idan ya faɗi sai ta ce ta dutsen wuyanta ya faɗi annabi sai ce ba da matafiya to ai kaga ba ne tafiya tunda annabi alaihi bai tafi ba sai ya zauna ya dinga neman abun wayan nan na tirjar na sabai aka ce aka neme shi aka rasa wani kuma ya tashi ya lissa dare a gurin ana zaune amma gurin sahara ce ba ruwa sannan ko ba shi da guzurin ruwa dare ya yi aka tabbatar asuba za ta yi za a yi sallah ba kuma abin da za a yi sai sabai suka je suka ce da sana abubakar radiyallahu anhu kaga abin da aisha ta yi ta yi sanadi radiyallahu anha annabi alaihi ya zauna ya ki tafiya so da abun wuyanta gashi ba a da ruwa kuma gurin ba ruwa ba kuma wanda ya sai magana suna wakar da ya gaka sai taso yana zuwa sai tar da ita annabi sai ya kora kansa akan cinye ta yana bacci sai salam sai na wakar sai ya sa hannu ya zungure ta zai mahaifinta ne ya mata ba ce kin tsare mutane kin tsare annabi alaihi ba ruwa ba ruwa ko ba ruwa a gurin ko ba masu ruwa ta ce da ya zungure ni na ji zafi amma saboda annabi alaihi na kan cinya ta naka ban motsa da karfi dan kai tashi ba sai ya kyale ne ya koma san sai annabi sun ya farka ce ba ruwa lokacin sallah ana yin haka ko sai jibril alaihi salam sai gashi sai kawai aka saukar da hukuncin taimama sai aya ta sauka aka dinga jera ta aka dinga jera ta aka dinga jera ta hukuncin taimama sai kyan ya sauka yana sauka sai usai da dan hudair da jiran da sai miƙe ya ce ma hiya bi awwali barakatukum ya ala abi bakar wannan ba ita ce farkon albarka ku ba iyalin abubakar sanadin ku Allah yana saukar da abubuwa ila yawmul qiyamati wa muslimi sauki saboda ke Aisha da jiran Allah ya yi ceci al'umma ila mulki ya mutum aka rasarwa ga yadda za a yi shi ne hukuncin taimama ya sauka to kaga banda wanda suka rayu da annabi alaihi ba wanda za a iya samun wannan tare da su sannan lokacin da aka je hudaybiya aka kulle yarjejeniya aka yi sulhu abin bai musu daɗi ba amma suka yi biyayya ga Allah da manzala sama suka yi suka yi tahalluli suka yi komai saboda rarrashin su da ban hakuri ubangiji ya wartakar da suratul fatih gaba daya yake rarrashin su a ƙarshe ma ya ba su hakuri ya ce duk abin da suhail dan amri ku yi hakuri abin da kuke kai dan nan bar Allah ya goyi da bayan ku sai ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda da farko dai sai ce lakar sadakallahu rasulahu ru'ya bil haqq ku sani wannan mafarkin da annabi alfi ya faɗa Allah ya cika shi gaskiya ne la tarkulun al masjid al harama insha Allah amini za ku shiga wannan masallaci cikin aminci ba irin wannan shiga cikin tashin hankali ba amini muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun kuna masu aski ko ku yi saisaye ba ku jin tsoron komai kuma ku musu tarbiyya komai shi Allah ce ta ce za ta yi ba Allah ya ce zai abu sun tabbatar can da ya ce latar kulun albajizal harama sai ya koya ladabi daga kan silamar kyamata ya ce ce insha Allah dan mu koyin wannan duk amuna za mu yi duk tabbas din da muke da abu to mu ce insha Allah la ta khafu sai ce fa alimu ma lam ta'lamu ya san abin da ku sani ba faja alamin duni zalika fata hankali ba bayan wannan ya saka buɗi kusa sannan sai ce huwa lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi ku kwantar da hankalinku ana rarrashin su ana rarrashin su huwa lazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqi yuzhirahu ala dini kulli sai ce wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah duk shaidar duniya ta kare Allah ya shaida muhammadur rasulullah sallallahu alaihi yace kuma kuma Allah ya shaida wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum ga sufuku tsaurara kafirai da jin kan juna sannan tarahum ruka'an sujjada suna yawan ruku suna yawan sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana falala Allah da yadda sa kawai cikin hawa neman duniya ba shi ma hum fi wujuhihim in asarar sujud da kaga fuskar su ka gani tsatsu saboda alamar sallah yace zalika masaluhum fi tawra wannan kwatankwacin su ne a cikin at-taura wa masaluhum fil injili kazar'in kwatankwacin su a cikin linjila kamar shuka ce da ta fito ta tsaya akan makyangemarta ta gumre mai gona in ya zo tana ba shi mamaki har wani gurin hakan jin tsoron shiga kake saboda ta yi baki kir ta gumre ya ce haka suka zama liya giza bihimul kofa Allah ya tanade su ne dan ya dinga bakanta wa kafirai rai sannan wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu alkawarin gafara da kuma lada wanda yake mai girma idan mai girma ya ce zai bada abu mai girma to shi kaɗai ne ya san ya girman abu wannan shine su ne jilil ƙura'an inda ƙura'an ya dinga sauka kenan sannan su ne wanda aka yi sallar tsoro tare da su wani ya ce wai za kun tafi yin faƙam salahun wasu salata falta kuma da ya fata min huma aka lam yi sallu wal yi sallu ma aka aka dinga lissafi koya musu sallar tsoro gashi gashi gashi gashi gashi a ƙarshe sallah ce wa dallazi na kafuru لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة duk tsaro na duniya a iya wannan kalmar yake lauta gafulona duk wanda aka cimma to a iya nan gurin ne in barawa yi wa mutum sata a nan ne in dan fashi yi wa mutum fashi a nan ne in ake wata yaudara ake mutum zamba cikin aminci ko damfara a nan ne in ka ga wani haɗari ya faru a nan ne duk abin da ka sani duniya tsaro ga baki ɗayansa ko na mutum ɗaya ko na iyali ko na unguwa ko na gari ko na ƙaramar hukuma ko na jiha ko na ƙasa ko na duk duniya ga baki ɗaya yana cikin wannan kalmar lau ta gafulona an asilhatikun wa amta atikun fa yamiluna alaikum mailatan wahida su suka san wannan yadda ake yin sallar kashi ɗaya su zo su tsaya annabi alaihissalam ya zo ya yi sallah da rabi rabi suna rike da makamai da ya yi rabin sallar alaihissalam ya dakata sauran suka kammala rabin suka fita suka karba aikin sannan wa'annan suka suka karba ana yin ta a haka sannan ana yin ta da za a zo a yi sahun gabaki ɗaya za a dinga ratsi gabaki ɗayansu za su tsaya a sahun sallah sahu-sahu amma raɗi ake yi idan aka tsaya mutum goma to wannan na farko yana daga cikin wanda zai yi ruku'u ya sujada na biyu zai tsaya a tsaye na uku zai ruku'u da sujada na hudu yana tsaye a haka ake raba su biyar a tsaye biyar na sallah suna riƙe da wannan makamatu su suka halarci yadda ake aiwatarwa sannan duk sahun ko sun kai su saho ɗari in sun kai su dubu ɗari biyar ne za su dinga sallar ɗari biyar suna tsari a tsaye idan aka idar wa'annan in an gama wa'annan suna tsaye wa'annan za su kammala tasu su kuma za su komo su tsaya wa'annan su kuma su kammala tasu ana iya binta da wannan su suka san yadda ake tsaye da sahun sallah yanzu idan muka zauna aka ce za a yi sallah kowa yanda yake so zai tsaya amma sabuwa sun san ba haka ake ba su ga yanda suke yi in aka zo tsawon sallah liman ya zo ya tsaya mutum ɗaya ne zai zo bayan liman ya tsaya idan ya zo bayan liman ya tsaya to dama da shi sai wani zo ya jingina dama da sai sahun farko bangaren dama ya gama cika sannan kuma sai abu sai na hagu ya cika haka da haka ake na baya har sahu ya kammala to su suka halarci yadda ake aiwatar da ayyuka na ibada ƙur'ani yake sauka a lokacinsu sannan su ne wa'anda ƙur'ani isauka Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al'ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir sai suka dunguma suka je kowa ya jira gwiwarsa a gaban annabi alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullahi ubangiji ya umarce mu mai jihadi mun kai rawukan mun bayar mun iya ya ce mu bada dukiya mu yi sadaka mu yi zakadin mun yi amma ga wata aya ta sauka ta fi karfin mu a ce duk abin da zuciyarka ta tattauna shi ko baka faɗa ba za a maka hukunci sai annabi alaihi ya ce kar ku faɗa abin da ahlul kitabai ne suka faɗa yahudu nasara qulu sami'na wa adana ku dai ku ce da Allah mun ji mun bi sai suka ce da annabi sun yarda alaihi kowa sai tashi tafi gida a hanya kwana sami'ina wa ada'ana sami'ina wa ada'ana sami'ina wa ada'ana wayan sama ba su je gida ba sai ga jibril alayhi salam ya zo sai ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi sai Allah ya kwaikwayi abin da suka ce wa qalu sami'na wa ada'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir me kuke so sai ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an janye wancan Allah baya kallafa da sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha maktasabat sai kuma aka ci gaba da fadar roƙon su rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhdana Allah karka kama mu da laifi muka yi mantuwa ko muka yi kuskure rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu ala allazina min qablina karka kora mana wahala kamar yadda ka kora da shi gaban gabanin mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi karka kora mana abin da ba za mu iya ba fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin amsar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana bata fito a qur'ani ba sai ta fito a magana annabi alaihi salam sai ce inna allaha tajawaza li an ummati al khata wa nisyana wa mustakrihu alaihi an amsa ta duk wanda bai rayu lokacin da ake wanda ba har abada ba zai tadda wayannan ba sun tsere masa wannan shine jilil qur'an sannan an tafi tabuka an yi yaƙi an dawo duk masu ƙarya munafukai sun je sun yi jawabansu na ƙarya suna da uzuri da hanzari annaba sai basu da zahirinsu amma su habbai na gaskiya ruwanin alaihim sai suka zo suka sha sula ba mu da wani dalili haka kurin muka ji zuwa sai abin da Allah ya yi domin sai ubangiji ya ce annabi sai ce to kar wanda ya ƙara magana da su kar wanda ya ƙara cewa da su she in mararata ibn rabi'i radiyallahu anhu da ma'akabu ibn malik radiyallahu anhu da hilali ibn umayya aka ce kada wanda ya ce da su ƙala matansu ma su tafi gidajensu haka suka haƙura su je masallaci shi abu dan malik shine da ƙuruciya da samartaka ya je masallaci ba za a saurare shi ba yi sallama a nau sai kallansa duk inda ya je ko neman sa ake ba mai faɗa sun sai dai a nuna shi kawai da hannu ko cewa shi ne wancan tun da annabar sai ka a ci da su kuma sai da su kwan hamsin a haka sannan da asuba kawai sai aya ta sauka laƙar ballahu alan nabi Allah ya ƙara ɗaga martabar manzan Allah sallama والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة مهاجرون da ansaru su ma Allah ya daga martabas wanda suka bi shi lokacin tsananin wahala ana cikin wahala ba ta wasa min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum summa taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala salasati allazina khulifu yanda aka yi wa'yancan da suka jaƙi wa'yannan hukun da aka dakatar aka daina mu'amalar su su ma Allah ya sa su a ciki su ma an musu gafara an daga alƙadarin su kawo dan malik da janar shi yana sallah asuba sai ya ji daga dutsen sal'u an ce ka abu ibn malik abushir albashirinka ya ce hirtu sajida sai ya sujada ta godiya ga Allah sai fito ido so masallacin annabi sai wani yana tafiya akan doki a guje a gaya masa tuban da Allah ya karba nasu nan tana suka tawo masallaci suna zuwa talha dan ubaidillah radiyallahu ya tashi ya rike hannun sai girgiza ya ce litahanaka tawbatul lahi inna maka minnat tubanka da Allah ya karba yace ba zan manta wannan ba yana shigowa yace sai na ga fuska annabi sai mu tana wawal wawal wawal wawal kamar an wanke zinari yace da mun yi farin ciki ya ga yace yace ya rasulullahi aminka aminallah daga gurin ka ko daga Allah sai ce daga Allah ne Allah ya karɓi tuban ku ya aike ku shine yace to duk abin da na mallaka na ba da shi ga Allah so da godiya da abin da Allah ya mun wanda duk bai rayu a wannan abun ba bai samu wannan ba to shine jilul qur'an akan abin da ya shafe su qur'ani yake sauka ya warware musu abu lubaba kun gani duk wanda ya je madina zai ga uswanu ta abi lubaba a cikin uswanonin nan al'amuda shi ga aikin sa aka yi da ije ya gama sai suka ce me kake tsammanin annabi alaihi zai yanke mana hukunci sai haka haka kaga kisa kenan ya ce kafin na daga kafata sai na sannan ha'inci Allah da manzan sa bai kamata na fallasa abin da yake koya abin da annabi alisun zai ba yana ganin haka sai ce to magana ta ɓaci yana zuwa ta ana na ran nan kawai sai jibril ya zo shi ma aka zo aka saukar da aya aka yi komai sai aka ce su ne wanda suka yi aiki na gari wa akhara sayyi'an khaladu amalan salihan wa akhara sayyi'an Allah ya kusance musu gafara su sai annabi zai kwance shi to kaga waɗanda suka halarci abin kenan sannan maganar azumi in aka sha ruwa da magarba farkon azumi wanda duk ya yi bacci bayan shan ruwa to ba zai sake cin abinci ba sai dai gobe an sake kai wani azumi farkon musulunci haka ake ranar sai wani mutum madina ya je gona ya yi aiki ya yi aiki ya gaji da ya dawo gida sai tsara mai ɗakinsa ba ta gama abinci ba magarba ta yi sai ya zauna jiranta sai bacci ya ɗauke shi ya farka ga abinci kuma doka ta hana shi ce sai ya haƙura haka daman ya galabaita ya sha aiki ga zafi ga yunwa ga kishirwa ba dama ya ci abinci haka ya kwan haka kuma ya sake ɗorawa kusan sai ubangiji ya saukar da hukunci sai ya ce fakulu wa sharabu hatta ya tabayyana da kuma alkhaidu al'adiyadu min alkhaidu al'asud min alfajar sun ma'acin musiyama ilallai shi na aka soke hukuncin daga kansa ila mulki ya mutu ubangiji ya ɗauke wannan in magarba ce kai ta cin abinci kai ta shan ruwa kai ta abin da kaga dama na cin abinci na halak har alfijir su ya keto tukunna sannan za ka dina to sai kuma ya zama na an hana saduwa da iyali shi ma in azumi ya zo in garuwa ce in ramadan ya kama har sai ya fita tsakanin mijinta ba zancen auratayya to sai waɗansu suka suka ɗan damu haka suka ɗan yi a ɓoye sai na umar da sai ta faru kansa kawai tsaye sai shi rasula ga shi na ya kuskure shi Allah ya ce alimallahu annakum kuntum takatanuna anfusakum fal'ana ba shi ruhunna an ɗauke hukuncin ku ci gaba walakin la tu ba shi ruhunna wa antum akifuna fil masajid amma kar ku yi a masallacin ana itikafi babu saduwa da iyali sannan sai aka ja hankali aka ce a yi aiko mai sannan wabta goma ka taballahu lakum kuma ku nemi haihuwa da saduwa da iyalin shine wabta goma ka taballahu lakum haihuwa Allah ya umarce mu a yi ba kayyade haihuwa ba shine ma'anar wabtagu ma kataballahu lakum to ubangiji ya wannan sune jilil qur'an wanda suke raye lokacin da qur'ani yake sauka duk abin da ya taso na matsalar su qur'ani zai sauka ya wanke su haka lokacin da nu'aymu ya zo ya firgita sabon annabi alaihi salam ya ce ai mutane sun yi tanadi za a yaƙe ku kakwai da ku bi shi yaƙi an kuka je ba mai dawowa suka ce haka ne sai a yi taro aka yi muku an yi gangami to alkawari aka yi lokacin za a haɗu ya zo ya firgita sabon annabi alisa su ƙibansa yaƙi a ce da ɓangaren annabi sun abin ya taso da ya gama sai suka ce hasbunallahu ni'mal wakil to shi kenan sai Allah ce allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ce mutane suka zo suka firgita suka ce an muku gangami maimakon su firgita sai suka ƙara imani suka ce Allah ya ishe mu riga da wando da silke da ɗamara da duk abin da muke so Allah ya ishe mu sannan wani imal wakili madalla da abin dogaro tun da Allah ne Allah ta ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su'un wa tabu'u ridwan Allah suka fita yakin abokan gaba kuma suka firgita ba su je ba suka kuma kayan da suka tanada suka ci kasuwa dama kwana takwas suke tana ci aka yi ciniki aka ci riba fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum suka samu riba kuma Allah rubuta musu lada ko ba abin da ya taba su kuma abin ta tsaya ayar wannan kalmar ta zama ilamar kiyamati duk al'umma ta shiga cikin tsoro in tana karanta wannan sai Allah warware mata to wannan kenan abin yana da yawa dangane da ayoyin da suka yi magana akan sabai lokacin su to abin da zan karasa da shi su ne ayoyi guda uku daman misali nake barawa ɗaya ita ce ta hilalu ɗan umayya radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya tarar alfashin zina ta abu a gidansa saboda in ka gaba a aikata kuskure ba ko laifi in dai taro ne to sai na abu biyu sai taron annabawa alaihi salamu sai taron mala'iku amma ba wannan ba za a samu wani abu na kuskure na faruwa hilalu ɗan umayya na cin suka je badar yana ci wanda aka ce an yafe masa a wajen taboka yana cikin ukun nan ya zo gidansa ya ga iyalinsa ana zina da ita ya zo ifaɗa aka ce ina shaidu uku shaidu huɗu ake nema yake ban da ko ɗaya saka ce to hukunci ya kama ka za a yi maka bulala tamanin na yin kazafi sai ce ya yadda an je za a yi sai mala'ika jibril a cikin sauka ka ce banda ma'aurata والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين شيكنا haka sai shi na fasan Allah haka yake ba zai zalunce ni ba daman ya yadda ya miƙa wuya sai aya ta soka ce ba haka za a yi masa wancan ba shi tun da iyalinsa ne ga abin da za a yi shi ma daga nan ila mulki ya mutu hukuncin la'ani ya samu to wannan falala ce da Allah ya zabe su ya musu sai lokacin da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai Abu Dalhatal Ansari radiyallahu anhu ya tashi ya ce rasulai duk dukiya ta bauce tafi bai raha ga ta na danka ta a hannunka da'aha haisu a rakan lau sata inda Allah ya nuna maka yafi annabi alaihi na ce bah bah wani gurin ce bahin bahin ina al'ajabi al'ajabi zalika malum rabihun wannan duke tana da albarka tana da riba sai ce to naji na umarce ka ka je ka kasafta gona ga 'yan uwanka na jini na zumunta Allah zai baka ladan sadakatun wasilatun ladan sadaka da kuma ladan sada zumunci shine aka yi to kaga su a kansu qur'ani su ko suka nemi annabi su ga musu yanda ake aiwatarwa kuma suka aiwatar to sai lokacin da sai na Abubakar radiyallahu anhu shi kuma yake sayan bayi yana yantawa ana duka ana kashewa ya zo ya saye su irin su bilal ina jin shi ko bilal ne ma shi ne masa waka ya ce ammari ne ka ya ce jazallahu khairan an bilalin wasabihi a tiƙan wa haza fakihan wa aba jahali Allah ya saka sai na abubakar da alheri da ya saka abokinsa shine bilal lokacin da mutanen maka suke ta bashi wahala yace fa in taqatuluni taqatuluni wa lam akun la ashrika bir rahmani fi fatil qatl in za ku kashe ne sai dai ku kashe ne ba zan taba hada bauta Allah da wani ba saboda tsoron kisa to aka yi wannan sai an so suka ce masa ina ma masu ƙarfi kake saye ka yanta sai su maka amfani su maka rana wanda wannan cutar har yau tana bin mutane abin da ya sa mafi yawan masu abin hannu ba sa fiye taimakawa talaka suna ganin ba shi da ranar zai musu nan gaba wannan kowa ya lura da wannan cutar da shi dan ya saka masu abin hannu mafi yawa kenan talaka na taimake shi wata rana zai man gaba ya fi sanye wanda ya isa in wata musifa ta taso shi ma zai masa rana to aka aka ga suna bakalar dan me kake sayan raunana sai ubangiji ya ce allazi yuti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btiga a wajhi rabbihil a'la sai Allah ce wala sawfa yarda zan masa abin da shi da kansa sai ya ce ya gamsu baya bukatar kari haka Allah ya wasu na bakar dillah da ce wala sawfa yarda zan masa abin da sai ya gamsu sai na ƙuri bukatarsa so da Allah ya gamsu da ake duk abin da yi mali adin inda hu min ni'matin tujza baya buƙatar wani abu da zai samu daga dan adam illa ga a wajhi rabbihil a'la sai samun yaddar zatin ubangijin sa madaukaki sai Allah ce tunda haka ne wala sawfa yarda sai ya gamsu zan masa to wannan a takeice shine abin da zan ba mu misali na jilul qur'an saboda magana ta lokaci sai nan gaba in aka zo wata lakcar ta gaba sai kuma akan jilis sunna to ne za mu ga yadda sunnar annabi sama take magana yadda suka rayu da annabi alaihi salam suka dinga yin abubuwa wani yi preempting din abu su ne suke su ne a wanda hukunci ya sauka sai annabi ce na fidda kai ba wanda ya sai samu na wanda su Huzaima zu shahadatai na ake ce musa annaba sai ce duk shaida fastashiru shahidai ne min rijalikum Allah ya ce an ce amma banda kai huzaima kai kadai na mai da kai mutum biyu duk shaida da ka baya ta tsaya ta mutum biyu shine jilis sunna su suka isa ai musu wannan wanda duk ba su bai samu wannan ba bai samu wannan ba to irin wayannan ne ummu aiya radiyallahu anha an hana kukan mutuwa kukan kyara haramun ne wadda duk cewan na sai ta a filin alkiyama ta tulla an dora mata turkudin wuta amma da ta musulun sai annabi alaihi salamu baya ta sai rasulullahi akwai al'umma kabilar da sun mun abin arziki kafin na musulunta duk abin da zan musu a duniya ba zan rama abin da suka mun ba ba kuma zan musu goninta ba sai an yi musu mutuwa in kuka kuma gashi kace musulunci yana su ce banda ke a kuma wannan kabilar in aka yi keki Allah ba zai kama ki ba na cire ki daga laifi to shine jilis sunna sun rayu da annabi alaihi salatu ya suka ganshi alaihi suka karbi komai a gurin su alaihi salatu wassalam wannan shine sai wannan nan gaba in za a yi to kan wannan kuma za mu dora Allah ya tarfa mana albarkacin su subhanallahi alaihim Allah ya samu cin allazina yastami'una alqawla ويتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام نكار الدعاء الله يساك مسا الخير الله يكار مسا tsawon kwana mai albarka mu kuma Allah ba mu ikon amfanuwa da shi duniyarmu da lahirinmu akwai tambayoyi da aka rubuto to amma sakamakon yanayin lokaci dole kaɗan za mu ɗan taɓa a zama na gaba sai mu ɗora akan tambayoyin da suke kan layi wanda suka shafi maudu'i da su za mu fara kulawa wannan tambaya ta farko wannan wani bawan Allah ne ce malam muna roƙon a yi mana ƙarin bayani dangane da wani malami da ya je na jawabi akan cewa ranar alkiyama za a samu mutane su zo wajen haud wato tafki na ma'aiki alaihi salatu wassalam sai mala'iku su kore su ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce ala halumma ala halumma mutane na ne to sai ce shi wannan malamin sai yake cewa wai sahabbai ne za a yi wa wannan wasu ne daga cikin sahabbai wai za a kore su to ababan da wannan albabu wanda suke bayan sahabbai ba daga cikin sahabbai za a yi wa haka to shine ce malam da Allah a ce maka mana a fitar da mu daga wannan rinsi a yi mana bayanin yadda abin yake na hakika assalamu alaikum
assalamu alaikum wato ko ƙwar'ani ma ana masa fassara bin ra'ayi da mazumu ra'ayi abin zargi yanzu in mutum ya auna da hankali ko ba shari'a a ce wanda ai suka rayu da annabi sun za a kora sauran jama'a ga baki ɗaya kowa ya saba wa annabi sun sai wuce shi kine shara wannan tafkin ya wuce saboda Allah mai hankali ya auna wannan ya gani daga ji san zuciyarsa kawai ya shigar san zuciyarsa kawai ya shigar amma din me kuma to ya gaya mutane kowa abin da ya ga dama kuma ya samu lasisi to ba ba mai imani ba ne wannan kaga mai ashafa da ya rubuta littafin duba irin abin da ya yi kokari fiye da alkima don ba a samu wanda ya kamar sa ba don zai zuwa farko da ya dinga shimfaɗa yana kuka ya ce an ɗora min abin da da gara a tura na akan dutse a yan gizo ne in faɗuwan ragargaji ya fi min sauƙi a ce a kan in faɗi darajojin annaba sun in kare su domin ko ƙaƙa mutum ya zame ubangiji ba zai raga masa ba Allah ba raga ma kaho ko mai ido duk wanda ya taka annaba alaihissalam Allah ta kashi zai ya dinga magana kai ina so in gaya muku kun ga wannan bayanin da nake yanzu duk mai hankali bai isa yi shi ba haka kai tsaye sai ya nemi yardar ubangiji ya nemi goyon baya a yi masa kariya kai izami duk wanda izami wala ya tafi kenan ai ba a magana kan da wasu ko ne shafe shaka kora a ce za ka yi kaje ka shiga kai sai ka koma tukun ka fara kullota daga can ka samu goyon baya sannan ka zo kai ai linzami ya fi ƙarfin bakin kaza wanda bai san annabi sun shine suke irin wannan alƙali ya didda yana kuka yana cewa ka sa ni a guri mai santsi wannan za mu rantuma da ƙasa kai na ya fashe a rasa kwallon za a zuba mu amma da ya zo ya gama littafin kaf sai yake wa Allah kirari yake roƙonsa ya ce ubangiji ni na rubuta littafin nan ka san zuciyata duk abin da na rubuta a cikin ashafa min takallufin wata sannu illigairu waje hika na nuna gwaninta karatu na zazzage ilimi ne tambaɗinsa don na burge wani kasan ina don na darje wani ne na roƙe ka ka yafe mu wanda kuma na yi saboda kai na roƙe ka ka adana ka ajiye min yau mu ta ji duk kullu nafsin ma amilar min khairin muhdara sannan ya ce ka sani Allah asharna bihi juhunana saboda manzon ka sallallahu alaihi muka hana idan mu bacci wasta amalna bihi hawairana saboda shi muka yi amfani da hankalinmu da wanda kosasshen hankali ne nunanne ba danya danya ba saboda me muka yace lihi ma yace na karima irdi dan mu kiyaye mutuncin sa mai girma dan haka na roke ka an tahamiya a radana an narikar muqada ka kare mutuncinmu daga wutan nan taka rurariya da ke cewa narun lahil mokada allati tattaliu alal afida alal afida ka kare mu sannan sai wata ja'aluna min man la yuzadu izazi dal mubaddal ka sanya ba ma cikin wanda za a yi wa kore kare lokacin da za a kore kare to kaga masu ilimi sun san duk abin da kai kana jin tsoron kada ka zame ai maka wannan amma shi ya ce ka amince banda kai ya ce sai sabon annabi alaihissalam daga ji kaga zagin annabi ma alaihissalam ai wannan kalmar ta zama batanci ga annabi alaihissalam kuskure in ilimi yake so zai fitar to yayi bayani na ilimi annabi sun ya zauna da mutane akwai munafukai kuma wannan an san su sabai duk sun san su maganganun da suke kuma duk wannan munafukan ba wanda aka taɓa rawaito wani abu daga gurinsa dan ba a yarda da su ba kullum wala tarifan na hune fi lahanil kauli za a dinga jin maganarsu da illa suna fitowa suna faɗa tana fitowa bul a bakinsu bul tana fitowa a bakinsu kuma ƙur'ani tun a lokacin ya bayanin irin su ubai da irin su abdullahi dan salula haka zo za a yi masa sallah sai na umar da ya rasula ba za ka masa sallah munafiki ne ya wahalar da kai saboda ka munafincin iri uku akai a lokacin akwai nifaqun khafiyun akwai nifaqun fasiqun akwai nifaqun muta'amir shi ya kamace mutane bayani nifaqun khafi shine boyayyen munafunci sai a cikin magana wata kalma take fitowa sabai da sun gane shi wannan shi kenan an daina sa shi a lissafin mutane nifaqun fasik shi ne nan wani abu ya faru za su yi tawaye su ki sai zo gaban annabi su dinga yi masa rantsuwa shi ne fasikanci ya san su sabai sun san su ba sa koyi da su muta'amir shi ne wanda yake shirya plot kisa da aka je yaƙi aka data buka suka yi shirye-shirye cewa a saka su saka abin nan su saka su gabbatu su tattaure fuskokinsu su je kamar sanda zuwa za su yi kawai suna zuwa sai su yi wa annabi alaihi salam mugun aiki kar su ji kunya abin da suka yada cewa annabi alaihi da sahabbai da suka je ta buka an bu karfin sai dai ana da madina ta kasa sa dawo aka dawo annabi alaihi salam ya ce to za a shigo madina sai ce to a canja hanya su sahabbai su bi ta nan shi kuma ga ta inda zai bi sai ce ina huzaifa shiga gaba suka tafi suna tafiya da suka ga cewa annabi sun ga shi ya ware shi kadai wancan sai ku suka taho da sauri suna zuwa da sauri Huzaifa ya ce su waye wannan sai zuwa ya zara takobi yana suna ganin ya juya ya juya gurin su sai suka juya a guje to annan annabi sai su da wana da wana da wana da wane da sai da lissafa su kam so da kawai nan sanannu ne an riga an san su wannan aka zo aka ce sun wani abu nan ba wani abu ai sai ce aka ce dan rasulullah misa ba za ka kashe shi ba sai ce ayin kan na kashe su za a ce muhammad ya katulu a sahabahu wanda bai sani bai dauka sahabbai ne sai maso shi wannan haka yazo ya dauka amma wannan duk wanda ya sabawa annabi alisa akan abin da yazo da shi ya jirkita shi abin da yake so kowa ya shi haka Allah zai masa annabi sai ya ruga ya faɗa mana gaskiya ga yanda zai faru ga abin da zai faru wannan shi ake dubawa kuma ya kwanye ɗauki wannan haɗin saboda ciwon da yake zuciyarsa da ƙin annabi alaihissalamu da yake domin ƙiyayya ce ta sake ƙin sabon annabi alaihissalam annaba sai da je baki a me yi ya je ya sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minina inna insha Allah bikum lahiquna ya sallama ya ce waditu anni laura aitu ashabi laura aitu ishwani na so a ce na ga yan uwana suka ce ya rasula alasana ishwanak uwayen wanka wani ce bal antum ashabi ku sahabbai na ne sai ce to ya zaka iya gane wanda suke yan uwan naka bayan ka ce za su ba da gaskiya da ni kafin bayan na wuce ya zaka gane su sai ce zan gane su ta hanyar fari biyar mutum yana da dauki mai fari biyar a cikin dawaki baƙaƙi zai wahala ware nasa ce a ce to za su zo da haske biyar na sallah na alola fuska da hannun dama da na hagu da kafa daman hagu wannan irin sai kamata ka kawo yanda annaba suke san al'ummarsa wanda ba su riga su ma shi yanda muke burin ganin salisu shi ya fara burin ganin mu amma ba mu ce zunga kawo mugun abu ya bata wanda suke annaba su rana suka share masa hawaye suka raba shi da takeici shi yanzu yanzu yana jin kaushin su wannan kar wanda ya da ya dauki wannan fassarar tasa wato ya zama can ga su ga damu ban da mu nan ba abin da Allah zai mana kenan sai mu wa Allah abin da muka dama amma duk wata shara sai a zuba ta kan sabbin annabi alaihi to kar wanda ya karbo wannan dafi ya dauko kuma ejen ne daga wata kasa ya karbo wannan kudin ya shigo nan zai zo ya da mana sharri ba wanda ya taba tsammani a kasan nan wani mutum zai ke sai na Abubakar da sai da aka samu wasu bara gurbi wanda suke karɓar kuɗi ejen na wata ƙasa zo su ci ƙasarsa da yaƙi su kashe ta suka zo suke yada wannan so da bai kamata mutane su dinga irin wa'annan abubuwa ko bai kamata a dinga sauraron dukkan mutumin da yake kiran samarin da yake so ya bata wanda suka yi wannan aikin ba to wannan a takaice abin da ce so da mataki takwas zan magana na ɗaya yanzu saura bakwai insha Allah assalamu alaikum
alhamdulillah Allah saka da alheri wannan kuma tambaya yake ce malam da Allah ya mana karin bayani ya mana jan hankali a wato dangane da sayyidina Abu Sufyan da sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan shi ma da yawa akan ji ana yawan maganganu akan su to a karin bayani dai akai da jan hankali
Assalamu alaikum ai ina daukar amsa na ba ita tun farko ai wanda dai ba wai zama yayi da Annabi alaihi salam ya ba da gaskiya da shi daga nesa ya hango shi ya gama balle wanda ya zauna da shi ma'auya da wani ko yau ka karanta qur'ani sai a rubuta ma'auya lada ko ka ki ko ka so da da yana ga cikin kutabul wahayi na annabi alaihi salam in ba mutumin kirki ne ba yanda annabi sai zai dauke shi dan ka masa amanar wahayi idan ga rubuta masa wannan ai shekaransa assalamu alaikum
Allah saka da alheri shi kuma wannan cewa yayi yana yawan sauraron jawabai daga malam shi sai ya ji idan malam ya zo kan maganar kalmar kazibu in dai a janibin ma'aiki ne alaihi salatu wassalam sai ce ana wato abinda yake ba gaskiya ba sai a wani bangaren kuma malam sai ya faɗi cewa kalmar ƙarya a wani janibin daban ba janibin ma'aiki alaihi salam ba shi to wai me zamu koya akan wannan abin nan
assalamu alaikum bangaren annabar sun dole hankali ake aiki waɗanda suka rayu da shi sun faɗi wa'annan kalmomi su ba musulmi bane a lokacin tunda wani ce kame masa ma'amala alaihi salam irin ta sauran jama'a to dole ka mu kiyaye sai dai mu saka yawan nan amma ba za mu fito da ita karar ba in ko ka ji bakin mai ta faɗa ta karar to sabul da baka ne shi yasa ake ta istighfari ko yaushe astaghfirullah Allah ka yafe mana eh wannan shine amma haka ake yi shi yasa zaka ga in an zo wajen ladabtawa annabi alaihi salamu zaka ga in aka zo abin da ya shafi sabon sarwanar la'alihin ba a fito da shi karar koda suna da wata siffa ta jiki wacce ta saba wadda aka saba kamar abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu babban hafizin qur'anin nan gwani radiyallahu anhu kaga gajere ne ai amma aka zo sunan gajeren mutum wanda yake baligi ka ganshi kamar yayayen yaro kaga da hausa wada ake cewa amma zo Allah dan Mas'ud ba a faɗa masa haka saboda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi da yake tare da shi sai dai a ce tsawon sa kamar babban mutum daga zaune to shine girmama annabi alaihi salam Abbas radiyallahu anhu kaga dan uwan mahaifin annabi ne alaihi uba daya ran wata ran sahabbai sun tambaye shi suka ce kai da annabi alaihi salamu ayyukuma akbaru sinna waye girma wani sai ce huwa akbaru minni illa annani walitu qablahu ya girme ni sai dai an riga haihuwa ta saboda wancan shine ladabin zama da shi alayhi salam ya girme ni amma an riga haihuwa ta in aka faɗi sabanin haka to an taɓa darajar sa alayhi salam yanzu rai zai bacin aka je lahira girman ya wuce duk inda dan adam yake mu yake mu yake yake sa yake tunani Allah baya raga kwa domin shi kadai ya sani alayhi salam shine Abdullahi wanda ya bi Allah babu almantahana shi ya fi duk wanda ya taba ambatan Allah ba kamar sa alayhi salam wanda ya bi Allah alayhi salam babu kamar sa alayhi salam saboda kai wanda yake kishin Allah babu kamar sa alayhi salam mai tala'ile ne to annabi alayhi salam kirari shine wanda yake ada aduwaka lazi tuhibbu an an yu'adiyo duk wanda Allah ke son a gaba da shi annabi sallallahu ya yi sannan kuma ya so wanda Allah yake so iso sannan a kama shari'a ya tsaye da shari'a ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza alayhi salam ba abin da bai ba saboda ka Allah ke kicin sa in kai wa Allah sai kau da kama kai ne wa annabi sun sai maganin ka to da ka da abin da ya shafe shi a mu kiyayewa ake yi ba a sakin baki a kai domin ka a taɓa mutuncin sa alaihi salam mai girma Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum
wannan kuma tambaya ce ya ji wasu kalmomi da malam ya amfani da su a farkon fara karatu wai zabgai da kuma akayau
to zabga ya kibiya ce ai da wanda suka san kasar nan sun san kasar da jihar da take da zabga din lokacin ana yaki in zai kare sai ka ana mai zabga mai kare dangi to za su dauko na kibiyoyin to ya zaga wuri ya zama fili kawai duk wanda aka zaga shi a tafi kenan to banu asad su ne masu su ne masu su ne mai zabgai zamanin annabawa sai su duk gwanayen harbi ne lokacin da sa'ad dan abi waqas radiyallahu ya je yakin kadisiya da farisa suka fito da garcen giwa ya ku dubu dawaki suka ga giwa suna karewa suna faduwa suna karewa ta taka doki ta taka mai doki kan cikin su fita sai ta kira abanu asad kafin awa ba giwaye yace ku yi maganin akatuni sharral fiyala suka ɗauko kibo kan ka ce mai nan duk sun kai giwa ne lahira shine mai zabgai harbi ne na kibiya amma a nan kasar wata irin kibiya ce ta daba da suke da ita shine ake in za ka yi sai ka ziga su da irin sai mai zabgai mai kare dangi to aka yi waye wanda masu damba suke daura a kafa din nan zaga shi mutu ya daura a kafa in yana taka suna dan kacau kacau shine aka yau da hausa eh to
Allah saka da alheri wannan ita kuma wata tambaya ce da bata shafi maudu'i ba amma ya ce dan Allah a ce maka amsa masa ita saboda halin mutuwa ya ce kuɗi ya tsinta naira dubu uku kuma yau shekara biyu kenan bai sanya zai yi da su ba hasali ma ya taba wani abu daga ciki to shi ne ke tambaya kada ya zama
assalamu alaikum hato yan sai ko dai kafin ba kafin shekara ya taba hoko da bai shi kudi dubu uku a yanzu ba su da yawa ai madan kuɗi suna da yawa so ake ka bar su shekara ɗaya tak in shekara ɗaya ta ba a samu masu so ba da aka mataki shi kenan to kana da zaɓi ko ka yi amfani da su ka ci ka sha ka yi komai amma da kuduri a zuciyarka in mai su zai bayyana za ka biya shari'a ta yadda ka yi amfani da shi ko kuma ka sadaka da shi ka saka shi a wani abu ko ka zuba jari ka juya amma dirin da mai su izo za ka biya shi saboda ka yanzu tun da an wuce an kai shekara uku kana da damar da za ka saka a gaba ka ci abinka amma da kudirin in Allah ya same shi ya bayyana za ka biya an bai bayyana ba kenan wannan shari'a ta baka dama in kuma ga dama wani mabukaci ne ka ga fi ka bukata sai ka ba shi sadaka a madadin mai abin shi kenan hukuncin da za ka yi ba kenan assalamu alaikum suka baka ba shi kenan ba yan da shi ya zo ba sai ba shi yawon nasa ba ya nasa zai ba shi ma yana bai san abin nan ɗin ba amma sai ya tsangoya masa wani abu ko ya tsangoya masa wani abu eh ai kaga in ka duba ka duba inda malaman shari'a suka ce in barawo ya sata sai je dinga juya kuɗin ya sace dubu ɗari ya dinga juya suka zama miliyan ɗari ran da ya tuba sai tattara dubu ɗarin ibara wannan zamanin namu da muka zama haka me ya kamata mu ɗori kowa ya zama a gidansa da shi kansa da duk inda yake zama ya bada gudunmawa da za a samu nasara
assalamu alaikum abu ɗaya ne zai fidda mu sai mun komo tarbiyyar iyayenmu ma'anar wannan shine duk wani yaro in ya taso sai an ɗora shi akan tarbiyyar ba da gudunmawa ba shi ya amfana ba duk al'ummar da in mutum ya taso shi ne yake son ya zama kamar aluja ko ma da a sama sai dai ya karu amma ba kare da shi ba to ta mutu al'ummar sai mun sauka daga wannan duk wanda ya taso sai ka ba shi tarbiyyar ba da gudunmawa duk inda gudunmawa take nan yake so ya bayar shi ba su inda zai samu yake nema ba to in aka samu wannan shine za a iya abin da aka yi da don mutanen mu akan haka suke da za ka tadda yaro ɗaya a gida ɗa namiji za ka tare ya iya gyaran keke ya iya kafinta ya iya gini ya ta auwa duk inda wata sana'a ta samu zai je don ya ɗauki nauyin iyayensa ba su suke masa ba shi zai yi to yanzu ku sai aka mai da suka zama duk batattu kowanne sai dai kawai ya wanke goma ya tsoma biyar duk inda samu yake nan ike in yaro ya ga za ka aike shi so maka abinci in ya ga ba za ka ba shi lada ba in ya siyasa ya koma gefe ɗaya buɗe ya ɗau yankan nama ya sa a baki don ba zai maka a banza ba so da haka gidansu ya kawo shi tarbiyya to wannan shine za a canja to shine za mu iya wani abu sannan kuma wannan ɗin ma ba zai canji ba muddar muna da ra'ayin ƙayyade iyali duk mutumin da yake da ra'ayin ƙayyade iyali ba zai taimaki kowa ba domin ɗa shine wanda zuciya ta fi so ya fi mutum arziki ko mutum ya mutu bar arziki ya bar masa to shi ma sai da aka raba shi baya san sa balle ya so uwarsa yi mata gudunmuwa balle ubansa yi masa gudunmuwa balle yawansa ko kaninsa ko abokinsa ba wanda zai yadda ya wahalta wa kansa kadai isai shine self centered ita ce illar wato illarsa kenan kaye da iyali in wannan tunanin ya shiga mutane to an shiga uku duk wata gudunmuwa kowa ya daina barwa kansa kadai isai to sadaka da sai mun aje wa'annan sannan za mu iya ba da gudunmawa kowa kuma kokari yake ya san numfashinsa yana da iyaka da katu kalbil mar'i ka'ilatul lahu innal hayata da ka'iqun wa sawa'i duk lokacin da zuciyarka ta buga tana ga maka agogo ne an masa saiti wannan bugun yana fidda sakan sakan da minti minti awa awa wuni wuni kwana kwana mako mako wata wata shekara shekara to kowa a nan waninsa zai kare to kai kokari kafin wanin ya kare ka tabbatar ka ci riba ka ba da gudunmuwar abin da idan ka tafi lahira ba za ka yi da nasanin rayuwa ba to wannan sai an komo ga haka sannan mu zo mana da wani buri da muke so mu cimma in akwai wani abu kake so ka cimma ko addini kake so ya kai wani guri ko wata kariya kake so a samu ko wani abu ake so a kafa to shine kake iya tafiya kake ba da gudunmuwar ka yadda wannan abin zai tabbata amma ba ka da wata manufa a rayuwa mutum ya zama a rubutu kuno kurin ya ci abinci ya sha ya kwanta ya bacci gari ya waye ya sake tashi ina za ka abinci nake nema daga ina kake neman abinci me kake abinci nake ci haka zai rayu har mala'ikan ɗaukar rai ya zo ya ga goshinsa to wannan zai mutu a banza to so da ka wannan shine abin da zamu yi mu dawo kan hanya mu daina tsogulo-gulo mu daina tsogudidi amma a ƙarshe abinda nake so kafin a yi wata tambayar muna da cuta babba ita ce wato inkaru fadili zaul fadili musan falalan masu falala shi sa ka ga sabon nan wani ke so ya bata su duk haka muke duk mutumin da Allah ya ba mulki a cikin al'umma sai sun ta jin haushinsa suna bata shi ba abin da ya musu mulki ne kawai ba sa san sa da shi duk wanda Allah ya wa dukiya cikin al'umma mu duk sharar da aka ɗebo da duk wani sharri shi za a ɗorawa saboda me ba a yadda da falalar da Allah ya masa ba duk wanda Allah ya ba fice na ilimi haushinsa ake ji kullum su ake gata ba duk wanda Allah ya wani rufin asiri haka ake yi to ita ku al'umma duk wayar da Allah ke ba daidai ku wadan suye ba saboda al'umma ikwa wani basira ce shi da hangen nesa wani haƙuri to duk abu in ya taso na rayuwa kuka zo unguwa za ku yi wani abu ku taro kowa mai haƙuri ku cawo shi akwai abin da zai taso kowannen ku ba zai haƙuri kuka tura shi zai shige muku gaba sai an yi nasara akwai mai zurfin ciki ku kirawo shi in abu ya zo na mai zurfin ciki shi ne zai kai ku gaci akwai na mara tsoro ku kirawo shi ku tafi da shi akwai ranarsa akwai na mai abin hannu akwai na mai kyauta akwai na mai basira akwai na mai hangen nesa duk wannan da Allah idan al'umma al'umma ga baki ɗaya ba ruwanta da wannan to cuta muke da shi duk wanda ya je wa Allah lahira da wannan to ya je da illa sai mun rabu da wannan sannan na biyu muna da wata cuta wacce take abokiyar tagwaitakar hasada don hasada ba kwaya ɗaya ba ita kaɗai take ba hasada da abokiyar tagwaitakar ta ce da wa da kani tare aka haife su tagwaye ne hasada tana nan duk abin da inda Allah ya mutum ni'ima mahasadi so yake gaba ni'imar to ita kuma ɗaya siffar ita ce shamatatu shine farin ciki da bala'in da ya samu dan uwa da wani abu ya sa mutum na bakin da illa to sai zuciya ta dinga jin daɗi ta mana da wannan cutar to me kokari mu rabu da wayannan miyagun cututtuka in ba mu rabu da wayannan ba yana za mu haɗa kai mu ci nasara idan wani abu ya taso aka ga wane ya fito da wani abu in aka bi shi za a kai ga nasara sai a ce in aka kai ga nasara shine da credit shi zai yi suna ba za mu yadda ai ba shi kenan sai a yadda gara a koma baya to sai mun rabu da wannan cutar ta inkaru fadili zawul fadili da kuma shamata da yan uwa da makiya wannan kuma kullum a kafin ya labarai ka buɗa ana koya mana wannan cutar ne ta ce wani kaza ya zina da jikarsa wani kaza ya da ki babansa wani duk kuma zukata daɗi suke ji to an ana ta koya mana miyagun ɗabi'u ta siffofin da annabi sun yake son ya zo da addinin musulunci wanke mai raba mu da su su ake da samu na kullum kuma mu daɗi muke ji muna ganin kamar wani ci gaba muka yi wannan ma baya sauraron wannan sa ce is not current wai bai ba na zamani bai san ma abin da yake cewa kawai kifin rijiya ne to mutum ku zai shiga wato rijiya wato ci gaban mahaki rijiya ko kuma shiga dajin wannan cigaban sarkin baka lokacin da ya ƙara ninkuwa daji shi ya lokacin cigaban su kenan to bai kamata mu zama haka ba Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum
wa alaikum assalam tambaya ta karshe yake cewa mara a yi mana jan hankali da cewa muna yi wa Allah madaukakin sarki kyakkyawan zaton cewa muna cikin masu kaunar sahabbai radiyallahu alaihim to kuma yadda muke wannan kyakkyawan zaton wace alaka ya kamata mu dinga yi ga waɗanda suke kuma kin sahabbai din radiyallahu alaihim assalamu alaikum
assalamu alaikum duk cuta dai guda biyu ce wadda ba a santa a zuci a mutu da ita cutar sha'awa da cutar shubuha cutar shubuha ita ce a zo da wani abu da zuciya za ta kudure wanda ba shi annabi alaihissalam ya zo da shi ba dan daga cikin wanda suke kin sabon annabi alaihissalam dinnan akwai shubuhar da suke da ita na cewa mala'ika jibril ba masumi bane yana iya yin kuskure Allah ya bashi sako zai iya yin kuskure kuma yayi kuskura su ku Allah ya ce la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma to sun ce suna ganin irin su Jibril ma ba masu ba ko na mala'ika ne asumi ba saboda ka ga wannan shubha ce saboda ka sakon da Annabi sallallahu alaihi yake da shi ba nasa bane na sai na Ali ne Jibril ya kuskure ya bashi su ake kira gurabiya to ba illa irin mutum ya samu kudiri mummuna wannan kan iya cutatar da mutum ya mutu da wama a wuta talar shiga tsakaninmu sai cutar sha'awa ita kuma ta san girma mutum so yake a dinga girma shi komai sai da shi wannan yana cikin cuta wato tsammo-tsammo zuciyarsa cutarta ta kai matsayin a kwantar a tayar yana son shahura ko ina dinga jin labarinsa in za a yi taro ba zai zuwa kan lokaci ba sai wari an gama cika da ya to a daga ana kallon su to ya gamu da illa domin babu abin da ba zai bayar na addinin sa dan ya cimma wannan ba cuta ce sannan akwai cuta ta mallaka ta dukiya kowace hanya zai bi in mallaka za ga zama ce shi duk abin da zai tara kuɗi ko kasa ɗan adam zai zai bi to ba shi da lafiya sannan akwai cuta ta ɗanɗano shine shan giya shan kwayoyi da sauransu zuciya ta kan samu wannan illar akwai cuta ta fata da fata zina tana ciki luwaɗi yana ciki maɗugo na ciki to duk wata halaka ta ɗan adam a na cutar ta kan guda biyu suke cutar shubuha da cutar sha'awa to Allah ya tsare mu to da abinda ake yi kullum da'ul aqrani ake jin tsoro idan cuta ta taho ta shigo yanzu idan Allah ya sowaye kwalara ta taso yau an kai wancan in an jima an koma akwai mai yake wancan hankali to waccan ta zagin sabana ta hu wannan illa yadda waccan take harbi ba zato ba tsammani haka wannan take yi mutum yana da gangon sabai da komai sai waye gari wacce dare ɗaya ya canja sai neman tsari gurin ubangiji subhanahu wataala in kana so ka gane yadda irin wannan sha'anan kasar karanta shawlai dan fodiyo ta gama da wala birhamati ka ga yadda irudi ya ga inda masu mulki ake kai musu kyauta su karba sai ce annoba fa ta faru a ƙasar nan ana ba masu mukami kyauta suna karba ƙasa ta mutu kuka duk wanda ya ganshi ya fita daga hayyacinsa sake ra'aitu annama asabu gari la ya aduni abin da ya samu na ba zai tsallake ni mutum da annoba ce wataƙila nema dare ɗayan kamu sai ce da zalika tawajjata na wal mustafa sallallahu alaihi wasallam Allah ne ajidu shifa a hunak na tafi madina za ni gurin manzo Allah wataƙila na samu magani a can shine ya tafi yana kuka yana wala ma mada sahabi wada alma aribi wa kullibtu fil akhlaqi ahli al akazibi juburi na ya tafi ya tozalta duk tsani na sun mutu na zauna cikin makaryata na zama gyauro ya ƙolo na ma la ya faɗo na ya dinga kukawa da to duk abin da ya taso irin wannan kullum mutum ya fara neman tsari kada Allah ka jarrabe mu da wannan a rayuwar mu ka kaje rabu haular mu wannan shine abu na farko na biyu kuma wanda duk suke ciki Allah ka ka bar su su mutu akan haka ka kuma ka bar dafin su sake yaduwa cikin al'ummar musulmi shine ruhama ashudda wa alal kufar ruhama ubainahum kenan to sai a ta musu addu'a Allah ya wayar da kansu saboda shi bata in mutum ya bata kamar makuwa idan mutum kansa ya juye gidansa a yan kaba yake misali in ya fita daga nan to Allah da ka buga zafi duk abin da za ka yi masa cewa ka buga ba nan ne hanyar gosu wallahi ba zai yadda ba in ka ga ya yadda sai lokacin da Allah ya jirkita tunanin ya dawo ya gane ga hanyar gidansa sannan to haka bata yake wanda duk ya bata ɗauka ke wala akan da yake shi sa annabi ya ce man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu sai dai mu roƙe shi ya ba mu kariya subhanahu wataala kuma na roƙon sai kare mu kariya ta har abada sannan mu roƙe shi ya ba zuri'an mu kariya sai kuma addu'ar mai ishiriniya fa ya rabbana fi ardihi wa samai sai ce amitina ala tasdiqi na bistifai wannan shine abin da ke kalkarbar mu mun amince ka zaɓi manzon ka da islam ba muna kallon sa ka zo na tozarta ba wannan shine addu'a da za a yi sai a musu addu'a kada Allah ya bar abin su ya ci gaba da yaduwa kuma Allah ya raba shi da shi mu kuma Allah ya kiyaye mu to sannan a mu'amala ta yau da gobe ka san ba ka saki jiki da mai wannan ba kuma su mu'amala ta kauna da sauransu babu wani abu yake sayarwa ka tabbatar shine ka daina siya a gurinsa ba ruwanka da shi idan wannan shi ma in ya aka kara cutar ka zai ka daina sayan abin da ya shafe shi duk wani abu da ka tabbatar zai hada ko na kauna na waye to kana masa a inda man Allah alaihi salam yake so da wanda suka share masa hawaye saboda haka larura kawai ita ce za ta hada ka da mutum akwai larurar zama ko gida ta ko rumfa dai a kasuwa ko ga rumfa ga tasa ba zai tashe ka ba za ka tashe shi ba ko shiga mota ko ka haɗu za ka wani guri za shi kuka haɗa mota ɗaya wannan dole ne ku zauna eh wannan kaffa kaffa ake ana roƙon Allah kada wuce ya kam kuma Allah raba ƙasar nan da wannan musibar assalamu alaikum to ai masu sarsala yanzu dai akwai ai suna nan wato illa mutane ne kansu kusan bai waye ba sosai na wannan akwai ran da muka je ni da malayala a cikinsa a nan gadon kaya aka yi wa waɗansu malamai darasu kasan wanda da ya sauke ƙur'ani ba a cewa yara da yawa muna kuskure a makarantu aka zo sauka sai ka ji an ce yara masu sauka na ce ba wani yara masu sauka sai dai malamai masu sauka don ba ka wulakanta wanda ya sauke ƙur'ani eh ya mai malamai masu sauka to aka zo za a yi musu darasu da aka zauna aka zo ga ni ga malaya aka aje allon malamin ya zo a gurin ya ce wannan abin da zan karanta musu malami na wani haka yi nagalta ni ma haka nagalta musu shi ko malamin sa wani nagalta shi ma sai da ya kai kan ubai dan ka a burtila sannan sai ta awizi ya karanta amma duk gurin banda ne malaya ba wanda ya san me yayi kowa bai dauka wani abu bane wanda a lokacin ya kamata mahaifinsu ya ce rubuta wannan sassalaka wasu amma da sharadi shi babu soyayya a cikinta ta mai kira'atan wa ikira'an ne za ka karanta za ka karantar amma duk ran da ka ba wanda bai cancanta ba daga ran nan izinin ya wargace isnadin an soke shi ko a ina kai daman zai gaya maka shari'i ba a yin sa kan zuciya qur'ani bilhaƙi an zanna ko bilhaƙi da zana so da ka ba wanda zai saka wani abu da san zuciya so da haka haka ake yanzu akwai masu amma an kana to abin na Ayman Suwaid sai ga mutum ya rubuta masa takarda ko ya bugo masa waya wai ya ba shi ijazar Qur'ani shi haka ake ijazar Qur'ani saboda Qur'ani ya zama araha ai sai an zauna da mutum an gamsu da abin da isa nan sai a yi masa shine to wannan shi haka ake sai mutum ya bi masu shi tukunna a hankali a hankali hankali har suka gamsu sai su ba shi wannan din da aka yi ka gama shi shi din ne da suka gamsu a lokacin mutum shi da aka bawa eh haka ake su ma kaga suna da dama da za su ba wani lokacin da ya karatu a gurin sai gamsu da wannan karatun in mutane suka mai da hankali akan wannan to abin zai yaɗu cikin mutane amma abin da ake so a kiyaye son zuciya don babu son zuciya cikin shi alkur'ani gaba ɗaya eh haka ake akwai lokaci da mutanen mu suka yi ta zuwa wa'insu gurare da ƙasashe to a lokacin ba mutane ba su gane ba ni yana ta ƙoƙarin su fahimci haka duk inda suka je suka tadda wani gogaggen hafizi a wata ƙasa yana da salsala mafi yawa al-isnadul ali suke da shi shi ake ba mutane al-isnadul ali to sai nace in suka je sai su zauna su musaffa daga bakara zuwa na su ji karatun in za ce to ai mana ijaza in yi gamsu da karatun akwai wanda zai gyara ta ce guri kaza gyara guri kaza gyara in ya rubuta ba shi kenan shi ma sai ya zo sai ya dora abun duk ba su gane ba abin ya wuce rufe wannan shine nake gaya muku da in karo fadali zawali fadali nan shi da mu kasar mu amma in akwai wanda ya san wani abu da ya haska in akwai yadda da falala Allah to za a bu wannan abu to za a ce kuka watsar da wannan asara za ta zubuta damu za ta wuce tana fatan an lura da abu nake faɗa sai a dau hannu Allah ba mu sa'a assalamu alaikum
sai addu'o'i da ake roko ne yana roƙon cewa za a yi wa kanwasa
to ban fata min amma tana da son ta ƙara fahimtar da mu da wanda yake da kima da daraja ba a kai masa ba a sa ba a kai masa wato ba a baya masa labari mara kyau ba a gaya masa abu mara daɗi ba a yi abinda nake nufi a nan da yawa mutane na so da janibin annabi sun ke ta magana kamar maganganun nan da aka yi da wanda ya ce kaza ka sabai ake nufi wannan mugayen maganganu ne ba shi da daɗi aji amma da yawa mutanen mu sukan je madina in akwai wasu abubuwa da aka yi marasa daɗi sai mu ce gaban annabi su ce a rasula wane ya maka kaza maka wannan ka to baraci ba a faɗa wa babba abinda wani yi masa na rashin daɗi kowa na ya ci mutunci ko ya taɓa martabarka ko ta sabai ba a yi ya kamata mu kula da mu zama masu hankali wajen yin mu'amala musamman da masu daraja yi mu kiyaye wannan Allah ya kiyaye mu da salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam